insha Allah muna so mu ga ko Allah zai samu sauke shi kuma Allah ya sa muna kitabu al-aqdiya kitabu al-aqdiya yau kwanan wata 23 ga watan Rajab shekara ta 1445 hijiriya uku ga watan biyu shekara ta 2024 miladiya muna cikin um, hadisin malik daga hisham ibn urwa an abihi an yahya ibn abdurrahman ibn hatib أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها hadisin malik ya ruwaito shi daga hisham ibn urwata daga baban shi shine urwa ibn zubair daga yahya ibn abdurrahman ibn hatib ibn abi balta'ata shi wannan tabi'i ne ya rasu shekara ta 104 mutumin da ya halarci ba yakin badar hatib ibn abi balta'a ma'ruf to wannan yahya ibn abdurrahman ibn hatib to hatib din shine ibn abi balta sahabiyun badariyun shahir yana da bawa na hatib kakan shi bawan kakansa ko bayi na kakansa suka saci wata taguwa ta muzaina ina so ku gane yadda kisan hadisin yake don jiya lokaci bai bari muka yi bayani ba wannan yana da bayi amma na kakan shi ne suna hannun shi don haka suka je suka yi sata suka saci taguwa ta wani mutum na kabilar muzaina muzaina kabila ce shahararriya sananniya a wanda ake danganta ta zuwa ga kakansu na sama can muzaina bintu kal bin wabra sai suka yanka taguwar shine fantaharuha fantaharuha naharuha sai suka yanka tukun yunwa suke ji ne allahu alam ko da yake akwai masu satan da za su yanka kuma su sayar kuma aka tambaye suka ce eh wallahi sun yanka shi mutumin sai kai kara wajen Umar ibn Khattab kaji kaji ga waɗannan a mutane sun je sun saci taguwata suka yanka ina suke ga sunan kun yi sata e kun yanka e umar ya ce wa kasir ibn salt shi wannan kasir ibn salt tabi'i ne mutumin madina ne umar ya ce je ka yanke hannayensu gaba daya wannan yana nuna cewa sun yi satan ne a hirs a shingensa suka sace su ba a wurin kiwo ba ku lura da wani abu guda a ƙa'ida idan ɓarawo ya saci wani abu ba a killace ba ba a hirzi ba ba a yanke hannunsa kun gane duk ɓarawon da ya saci miliyan 100 a bakin titi ba za a yanke hannun shi laish saboda ba a hirzi ba ne me yasa ka bar miliyan 100 a bakin titi duk barawan da ya sa bara a yanke hannun shi ba saboda ba a hirzi ba ne duk kayan da aka dauke shi ba a cikin hirzi ba ba a yanke hannu ba wai an ce ya halatta ba ne amma hukuncin katul yadi yanke hannu yana tabbata ne ga barawan da ya saci kaya a cikin hirzi da haka dabbobin da barawo ya je ya sace su a gida a killace kayanka da ka rufe ka killace sai wani ya je ya ɗauka to wannan shine yake daukan hukuncin yankan hannu amma wurin da yake a kasuwa ne a bakin titi a gaban mutane shago an kasa kaya ana sayarwa barawa ya zo ya saci kaya ba a yanke hannunsa sai dai a yi mai ta'aziri to wannan da umar ya tura a je a yanke musu hannaye alamu suna nuna cewa daga hirji suka sata ba daga mara'a ba in an ce mara'a a wurin kiwo da haka dan mutum ya je ya ɗebi shanu a daji ba za a yanke hannunsa ba sai dai a mai hukunci kawai da alƙali ga ya dace ko kuɗi ne kuwa duk sata idan an yi ta yanzu in yaro ya je ya ɗauki kuɗin ubansa a cikin mota ba a hirzi ba ne mota ya ba wurin ajiyar kuɗi ba ne amma in ya je ɗakin baban shi a cikin sif a ɓoye an ɓoye shi ne hirzi ya ɗauka to shi ne za a ce ya yi sata babbar sata za a yanke hannun shi amma an bar kuɗi daloli a falo a kan teburi yaro ya zo ya ɗebe ko ɓarawa ya zo ya ɗauka sai dai a kama shi ya shiga cikin gida ya yi sata ba amma ba ya rizi ba to umar ya ce aje a yanke hannayensu sun makala umar to daga baya bayan an tafi da su inda za a je a gudu tsirin hannunsu sai umar ya ce wa hatib araka tuji'uhum ni ina ganin kana sa su cikin yunwa ne shine tuji'uhum daga juwa ne daga me cikin yunwa to ya aka yi watakila gaya wa umar aka yi waɗannan fa bayi hatifa gaskiya wannan bayi na hatif wannan bawan allah da yake rike da su fa yana barin su an yunwa talauci da yunwa ne ya saka suka je suka saci wannan raƙumi suka yanka za su ci sai umar ya ce kai ina ganin an yunwa ka basu imam baji a cikin almuntaka ya ce zai iya yiwa su waɗanda aka ce za a yanke hannun nasu su ne suka ce to ya khalifa muna da uzuri muna da bayani wannan mutumin fa yana barin mu a cikin yunwa ne suka gaya wa umar suka ba shi hanzari wataƙila kuma daga fuskarsu da jikinsu ya gani alamar mayunwata ne sun yanka raƙumin ne don su ci zai iya yi rauninsu ya gani shi ne sai ya fada ya ce don me za a basu a cikin yunwa a wata riwaya aka ce umar sai ya fasa cewa a yanke hannun nasu to yanzu canja hukuncin da ya yi shi ne za a yi mana bayani a wata riwaya imamu zurkani da ibn wahab suka ce umar cewa ya wallahi laula azunnu annakum tasta'milunahum wa tuji'unahum hatta law anna adam wajada ma harrama Allah alayhi fa akala halallahu fa akala halalahu sai ce wallahi inda na san cewa kuna sa bayin nan aiki kuma ku basu an yunwa sai har mutum yunwa ta kai shi zai na cin abin da Allah haramta masa wallahi to sai na halatta musu abin da suka ci in ku ba haka bane zan yanke hannayensu amma in na san kuna barin su a yunwa ne su je su sata yunwa ta sa su sata to ba zan yanke hannunsu ba kuma halin suka ci wannan yana nuna cewa ya kamata alkali ya zama mai fikihu kar kuma ta muna kitabul aqdiya ne duk lokacin da aka kawo maka barawo ya sace akuya ka dube shi sosai ka duba yanayinsa aka kawo maka ya sace abinci ya sace kaza a ka'ida in yunwa ce ta kama mutum aka ce je wani sata irin wannan to ba a masa hukunci na yanke hannu sai dai a mai ta'aziri a tsoratar da shi a masa fada kuma a yi fada wa waɗanda suke tare da shi aka yi wasu cikin yunwa amma yanzu alƙalin yanzu ba sa tambaya an kama yaro barawon akuya ba za a tambaya ba watakila ya yi sati bai ci abinci ba ya ga akwai ya kama ya yanka ya je babbake ya ci a wannan shekarar da wannan abin ya faru an ce a wata riwaya aka ce damar sunnar umar ne shi a lokacinsa in dai mutum yunwa ta sa ya sata wani ishi hajjarsa ne daga nan ne mutanenmu ko malamanmu suka samu dalili cewa idan ka je gona ka ga gonar gyada yunwa ta dame ka ka tsuguna kai ta farɗe ta kawai ka ci ka ƙoshi amma ka kai guziri ka ci ka zubar masa bawansa da ganyen gyaɗan ya zama taki ka ƙara gaba bishiyar mangwaro in ka tarar da ita a gona kana yin yunwa kana bukata balle ta ka ta sha in ka ƙoshi ka tafi ka bari wasu haka suka ba da fatawa saboda kana yin yunwa ba a ƙoshi kake ba kuma mai tausayi ma dama mai kamata ya ma magana ba to amma fa yanzu gaskiya kowa a cikin yunwa yake duk wanda ya zo wucewa ta gonar masara inda zai tsaya ya balla ai za a kare mai gonar to sai ku rinka lura a rinka kulawa da irin fatawar da za a bayar sun matsala umar wallahi la ugriman naka a gurman ya shiku alai tab ai umar sai ya dawo sai yake cewa wallahi kai kai da kake mai gidan bawa bayan sai na sa ka biya gurmu abinda ake nufi da gurmu ita ce dukiyar da mutum zai ɗauka ya biya a dole dole a tsananta masa ya biya saboda wani hukunci to sai ka biya zan dora maka wani nauyi na kuɗi a dole shine algurmu eh ban ji ba fansa tara yau zan sa maka tara Allah muku albarka sai na ci ka tara tara da za ta tsananta maka yau algurmu shine hakikanin fassarar tara ya shiku alaika da zai tsananta maka to ina so ku rike kalmar ya shiku alaika din nan a ka'ida a shari'a an ce in mutum ya laifi iya gwargwadon laifin da ya za a hukunta shi ko haka ne to shin alkali yana da daman ya ninka wa mutum uku ba ka yi laifin da wala'alla dubu ashirin ya kamata ka biya alkali ya ce wallah sai ka biya hamsin ko arba'in wasu suka fake da wannan hadisin na umar la'uguriman naka gurman ya shukku alaika ya halatta a ninka wa mutum tara tarar da za ta tsananta a gare shi me yasa idan aka samu mutum ya yi sakaci ko ya yi mugunta ko ya yi keta a cikin wata mu'amalar shi a yi masa tara da za ta tsananta masa to me yasa umar ya gaya wa hatib din nan wannan hukunci eh dalilin da yasa ya gaya masa saboda mutum ne mai kuɗi har su zo su je su saci raƙuma su yanka ta za su ce shi sa umar ya ce wallahi sai na maka uquba wanda sai ta tsananta maka ala wajhil adabi wa ta'ziri akwai adab ta'dib akwai ta'zir a shari'a tsananta hukunci da jan kunne saboda jefa mutane da kai cikin kunci ko na alkali yana da dama ya yi maka a su ma ba laifi suka yi wa Allah ba aka ce a yanke hannunsu yanzu kai kai ka jefa su cikin yanwa suka saci dabbar da ta sa har za a yanke hannunsu kuma ba a kan hakkinsu ba ba yadda za su yi amma dai sun yi sata da haka kai ma sai na yi maka hukunci wannan idan mun ɗauki cewa an yanke hannun kenan to amma wasu malamai sun ce ba a yanke hannun nasu ba fasawa yayi ina fata na fahimta ka sa su cikin matsala an yanke hannunsu kuma taguwar muzani ta halaka saboda an yanka mai taguwa da haka in kun lura laifin shi ma ai babba ne ya sa an yanke hannun wasu kuma an yanke hannu kuma an yi asarar taguwa da aka yanke hannun an biya mai taguwar taguwar ne to kaga wannan shine fikihun shine dalilin da yasa Umar yace sai na yi maka hukunci mai tsanani saboda kai ma ka jefa mutane cikin kunci da halin da bai kamata ba Imamu Malik ya ce Allah ya masa rahama duk wanda ya riki kare mai cizo kare mai cizo kalban akuran sai ya je ya yi barna sai aka gaya wa imam kai ka ɗauke karen nan ka san yadda za ka yi da shi da cutar da mutane sai bai yi ba sai kare ya je ice ji wani ya kashe wani ya ce to wannan mai karen shi zai biya diya ba ruwan shari'a da cewa mara hankali ne ya kashe shi ai akwai mai karen da haka mai karen shi zai biya diya kaga wannan taziri ne ai tsananta hukunci ne ga shi wanda ya aikata wannan hanzari sun makara umar lilmuzani kam samanu na katik umar ya ce shi muzani mai taguwar kai za a biya shi taguwarsa kenan nau ne kudi don an tambayi shi hatsi bai fada bai fada ba فقال المزني قد كنت والله أمنعها من 400 درهم wallahi ni an taya na hana dirhami ma 400 babbar taguwa ce na hana amna'uha ina hana kudinta 400 dirham da baran siyar ma فقال عمر اعطي 800 درهم sai umar ya ce wa hatib kun san waye hatib ne mai gidan bayin mai gidan mai bayin kai taguwan nan an hana ta 400 to mun ninka maka mun sai ta 400 sau biyu ka ba shi 800 dirham ya dauko kudi ya ba shi wannan shine tsananta hukunci ga mai laifi umar ya yi ko bai ba ya yi ko tai wannan yana nuna alkali ko shugaba da yake wa mutane hukunci in kaga akwai sakaci da mugunta da keta a kan wasu to ya halatta ka yi mummunan hukunci mai tsanani an ba ka dama to amma malik sai ce ƙala malik wale sal'amalu ala hada indana wannan asar na umar mu a madina fi tadqifin ƙima ba ma aiki da ninka ƙima ma'ana kaga kimar dabbar 400 amma umar ya ce a bada 800 walakin maza amrun nasi indana ala annahu innama yaghrimu ar-rajulu qimat al-ba'ir aw ad-dabba yawma ya'khudha abinda ya gudana a wajen mu mutum yana biyan tara ne shine yaghrimu ar-rajul idan yayi wani barna zai biya ƙimatar ba'ir ƙima estimate da aka yi na raƙumin kuɗin shi ko dabba ɗin ko ma meye da ya halakar da shi idan mutum ya ɓata mota ya lalata mota sai ya biya maimakon motar idan raƙumi ne sai ya biya maimakon kuɗin shi yau mai akudu ha ranar da ya karbi abin a nawa yake a kasuwa kaza ne imam malik ya ce mu dai haka muke a madina duk da dai ga umar ya yi hukunci wannan yana nuna akwai sabanin malamai akan wannan al'amari na tattiful qima tsananta ko ninka kima na biya idan mutum ya yi barna da sauransu to wannan kenan akwai maganganun malamai amma saboda muna ta sauri ba za mu karanta sabanin ba sai ku je karanta sharhi باب القضاء في من أصاب شيئا من البهائم to yanzu kuma za mu yi magana ne akan alƙalanci da hukunci wanda ya kashe wani da samitu malikan ya kulu al'amuru inda na fi man asaba shay'an min al-baha'imi inna ala allazi asabaha qadra ma naqasa min samaniha idan mutum ya kashe wata dabba ko ya je ya illata dabbar ko wani ɓangarenta menene hukunci man asaba shay'an min al-baha'im wanda ya samu wata cikin dabbobi ya yi mata barna da ta'addanci kamar ya karye kafarta ko ya karye gadon bayanta ko dai ya kashe ta ko kuma ya raunata ta raunatawan kala-kala raunatawa da za a iya maleji ci ci gaba da rayuwa raunatawa da kuma zai sa ba za a amfani da ita ba inna alallazi asabaha qadrun ma naqasa min samaniha idan bata mutu ba illam tatlaf kenan za a yi amfanuwa da ita to sai a duba iya abin da ya tauye ta a auna iya tauyarta da ya yi kamar misalin ya mata rauni tana dingishi sai a auna rage kimarta da ya yi wannan taɓata da ya take dingishi za ta ci nawa sai alkali ya kimanta sai bayar to idan ya raunata ta yadda ba za ta yi amfani ba fa bujimi ne ya raunata maka bujimin ka ya sare shi ko ya jife shi a gadon baya ba zai iya huda ba ba zai iya jan kaya ba ya cuce ka ga dai bujimi nama ne kawai amma ba zai amfani ba to wannan zai ba da kimar bujimin don ya kashe maka dabba shine imamul laifi ya faɗa da sauran malamai imam shafi ya ce a tun da dai bata mutu ba dole sai an kimanta iya gwargwadon abin da ya taba nan rauni ya raunan dabbar sai biyar imam abu hanifa ya ce a a daina wani jayayya kawai in dai ba mutuwa ta yi ba a kasa ta kashi hudu ya ba da rubu'u sama ne ha ɗaya bisa hudu da kudinta idan dabban nan an kai ta kasuwa za ta yi dubu arba'in tun da ka illata ta ka karya mata kafa ko ka yi mata rauni to sai ka ba da dubu goma dubu arba'in rubu one over four ɗaya bisa dubu goma ina fata ana fahimta to wannan kenan amma in har an yi mata abin da ba za ta rayu ba to wannan daman za a biya ta ne kawai kenan a musulunci ma jama'a akwai biya ko yawwa duk wanda ya barnata wani abu zai biya qala yahya wa samitu malikan yaqulu fil jamali yasulu ala ar-rajul fa yakhafuhu fa innahu in kana lahu bayyina ala annahu aradahu wa sala alayhi fala ghurma alayhi wa in lam taqum lahu bayyina illa maqalatuhu fa huwa dhaminun lil jamali to shi kuma wannan mutum ne yana zaune sai ya ga wani raƙumi ya yi wa kansa kasan raƙumi yana cizo raƙumi yana iya kashe mutum raƙumi zai iya kama kai ya riƙe kafaɗa ka in ya cije ka sai ya ɗaga ka sama ya buga ko ya haka da wuyansa in ya juya ya lila ya lila yana da ƙarfin baki in ya riƙe ka da wannan kaftarinan bakin in ya maka ka sai ya kashe ka to wannan yana zaune sai ya ga raƙumi ya yi kanshi kawai ya ɗauki makami sai ya kashe raƙumin kuma raƙumin wani ne ko kuma ya soke shi idan ya tabbata bincike ya nuna yana da hujja cewa raƙumin nan da ya ƙyale shi zuwa zai ya kashe shi in ka bashi raƙumin ya kashe ka to in ya ba da hujja ko akwai wani dalili bayyananne da zai tabbatar da cewa raƙumin nan ya zo ne cutar da shi sai ya kashe shi to babu komai a kan shi fala gurma alai shine fa innahu kana lahu bayyina fala gurma alai idan kuma babu hujja rantsarantse ta yi yana bayani wallahi tallahi ni gani ne zai cuce na kashe shi sai ya biya raƙuma kalmar sala ya sulu bisali ya sulu alaihi ya tinkare shi ya sibu daga alwasabu ne ya sulin wasaba ya sibu ya sibu bista ya yunkura ya yi kansa shine ya sulu zai iya illata ka to sai ka kashe shi ko ka soke shi ka fasa masa ciki ko kai masa rauni sai mai rakumi ya zo to me alƙalancin sai a ce a kawo hujjar cewa zuwa ya yi shi raƙumin ya kashe ka ko kuma inda ka kyale shi zai iya illata ka sai ka ba da hujja alƙali ya gani ya yadda to sai a ce mai raƙumi me yasa za ka bar raƙuminka mai kashe mutane mai illata mutane ya zo ya kan mutum ya zama hadar ko taro ba za a biya ka ba amma in ya zama baka iya kare kanka da hujja ba kai da ka kashe raƙumi to fa wallahi sai ka biya raƙumin to ba raƙumi kaɗai ba ko ragon wani ne kaga zai illata ka ka kashe shi ka ba da hujja ba ba ka biya wannan shine ra'ayi imamu shafi'i da sauran malamai imam abu hanifa ya ce kai sai ya biya me dalilin da za ka kashe shi dabba za ka kashe haka imamu sauri ma ya ce ya ce wallahi sai an biya shi a wajensa babu wani maganan wai a yi bincike wai raƙumin nan kashe ka ko ba kashe ka zai ce kawai fahuwa damin da haka duk wanda ya ajiye ragonsa a gida ya danno yayyo kanka to ka ruga da gudu in ka je ka taba shi ka kashe mai rago a hanafiya da ra'ayin imamu sauri sai ka biya na'am ko da da karina ba ruwansu da karina su ai bara ma a tambaye ka ba kawai ka kashe dabbar mutane biya za ka yi kimanta kawai za ka biya to su waɗancan da suka ce a biya suka ce ai a shari'a duk wanda iyo kanka zai maka illa tsoronsa kake ji ka kare kanka ƙoƙarin kare kanka ne ka kashe shi ko ɗan adam ne ai babu wani komai a kanka yanzu ɓarawo da ya zo gidanka da makami ka tabbatar zai kashe ka wajen ƙoƙarin kare kanka kuka yi musayar wuta ka harbe ka harbe banza ba azumi a kanka ba diya haka dabbar da ta zo kanka ina fata ana fahimta la zamana babu biya kamar bawa ne ya sha wahala a hannun mai gidan shi yayi ta sa shi aiki yayi ta sa shi aiki kawai wata ran ya faki mai gidan nan yayyo kansa a daji da makami zai kashe shi mai gidan ya ce kai ba zan bari ya kashe ni ba ya kashe shi ba komai a kanka saboda kayi ne daf Allahu an nafsika don ka kare kanka babu komai a kanka a cikin muhalla ta ibn hazm Allah ya masa rahama yace ya qulu malik qala shafi'i wa ahmad wa aktsaru ahli ilmi li'annahu qatalahu daf'an an nafsi ba komai a kansa ai ya kashe shi ne don ya kare kanshi yace kana ka qatli shahiri saifan bai da bambanci da wanda izare takobi a kanka zai zabga maka takobi ka samu naka ka soki haɓa sanan sai ka zubar da banza ka kashe shi ba komai a kanka abu hanifa aka gama jawabi ya ce kunga yajibul qimatu fi katli jamalin sala alai kawai duk wanda raƙumi ko dabba ta kai mai farmaki wajen kare kanshi ya kashe dabban mutane sai ya biya kima haka suka yi ta saɓani kwaje ku karanta babu tsanayi fi ma yi uta al'ummar to sai kuma biyan ma'aikata hukuncin biyan ma'aikata aiki aka samu matsala mai dinki ne ka bashi dinki mai rinin kaya ne ka bashi rini bakaniken mota ne ka bashi gyara ya je aikata wani abu wadda yake na matsala ya za a yi ka bashi dinki sai je maka dinki oba ya fi girmanka ya dinka maka kaya irin na babanka ya kashe maka yadi ya za a yi ka bashi dinki shadda ka mai tsada ya je dinka maka kaya irin na kaninka na taɓa zuwa na kawo su ya duka na masu tsada na kashe kuɗi na siyo su daga kasar waje da kaina na je na zaɓa na zo aka haɗa da wani cela kai wannan cela wannan cela ba na so in tuno abin da ya mu je ala ta kayan da na zo sawa na gagara sa wandon ya kisa kuwa duk ya kashe kayan yadi mai daraja mai muhimmanci na rasa inda zan yi da shi na yi zage-zage na yi faɗa ya ce a dawo zai gyara ya gyara ɗin ya daɗa batawa to ya gama da ni sai da na bashi kudin ɗinkin kafin ya yi a gada da alkali da sai in je in ce yaya kuma sai da ya gwada ne ashe bai iya ba haƙura ne da kayan na gan su raina ne ke baci to yana iya faruwa ko ka je ka ba mutum rini ka ce ya rina maka kayan ka kore ya je zuba maka ja ko ka ce maka fari ya je zuba maka baki ko kuma ka ba shi wanki ya ɗebi kayanka ya kai wa wani can wani je ta saka kayan nan waye zai biya wanda isa kayan ne zai biya ko mai wankin ne zai biya duka shi ne za mu tattauna kun ga abubuwa ne na yau da gobe قال يحيى سمعت مالكا يقول malamai sun yi aiki sun yi aiki imamu malik kenan Allah ya masa rahama abu hurairar rawaito hadisi wanda Allah yake cewa lokacin ƙarshen zamani zai zo mutane ya dribuna a kabadar ibili za su yi ta yawo a duniya suna neman malami fala ya ji duna illa alimal madina ba za su samu ba sai malamin madina aka tambayi wasu cikin malamai waye malamin madina ko auza'i ne aka tambaya ya ce waye in ba imamu maliku ba ka duba malam ilimi na imamu malik ta kai ga kamar yadda ake jawo aya a ce allah ya ce annabi ya ce sai a zo a yi wa'azi a ce maliku ya ce kuma kowa ya ce ya yadda yanzu nan duk in an ce muku malik ya ce kun yadda amma fa ba sahabi ba ne ba tabi'i ba ne malami ne mai da'awa amma ya yi ta yadda ya zama hujja a duniya a duba yadda Allah ke girma mutane duk yanzu nan fatoyinsu muke karantawa mutum ne dogo fari imam malik dogo fari mai gemu saboda tsabar girmama annabi da san manzan Allah bai taba hawa abin hawa a madina ba duk inda zai je a madina a kafa yake zuwa kuma baya sa takalmi a madina wannan malikun da kake ci aka ce saboda ya ce ba zan iya hawa ramukallah ya ce ba zan iya hawa abin hawa a garin da annabi yake kwanci in hau mota ina tuka mota ko in hau rakumi ina hawa rakumi ba zan iya ba takalmi takalmi ce ba zan iya sakawa ba malik ibn anas an yi karatu ya ce ban bara ba da fatawa ba sai da malamai na mutum saba'in ba faɗe ba fatawa karantawa a tambaye shi ba da ansa malami da ya isa malami mutum saba'in sai da suka sa hannu suka yadda cewa malik ka zauna a kudura annabi ka je ka bada fatawa yaro saba'in fa yana da karatun yana zaune ba zai bada kowa fatawa ba ya ce ni na nemi ilimi na ne ba don a bukace ni ba ni na nemi ilimi na don kaina ne haka ya faɗa ya ce ban nemi ilimi wani ya karatu wai don wata su a ce ilimi na a ce wai ni ne ni ne in ba da karatu ni ban yi don wannan ba na yi don Allah ne da nake karantarwa ma saboda in fudda zakar ilimi ne kada Allah ya kama ni na yi ilimi ban koya wani ba wani ya zo tambayan shi daga ƙauye ya ta mai tambayoyi wajen tambayoyi tamanin yana ta tambaya malik ya ce la'ausinuhu ni ban san wannan ba in ya faɗa ya ce la'ausinuhu ban iya ba ban gane ba la uhsinuhu ban iya ban gane ba sai ce wai kai kan ba kai ne malikun da ake faɗa ba ya ce ni ne ya ce ta kuma kai komai an tambaye ka baka sani ba ya ce ka koma ƙauyen ku je ka ce ka tambaye imam maliku ya kasa ka je ka gaya musu saboda ka yana cikin haɗari ɗalibai ya cikin haɗari wallahi ana Allah Allah ana gaya muku wannan tun mutumin da yake koyarwa ko islamiyya ko yara ko na in an tambaye ka abu sani baka ce wallahi ban sani ba zan bincika wallahi sai ya fi tara maka matsayi da kima duk kalmar da kaga baka gane ta baka ce ni fa ban gane wannan ba zan bincika su je su ce za su kare kan shi babu kuma shi girma ka neme shi a wajen Allah ba wai ka nema duk wanda yake neman girma a wajen mutane saboda ya ta kokari wai dan a girmama shi to ba za ka samu girman ba amma ka yi dan Allah kawai Allah sai ya kawo maka girman ba wani abu kawai ban iya ba ban gane ba shikenan ko ka buga wannan wanka tambaye shi abinda yau dalibai ba sa yi ba za buga wa dalibi abokinsa ya tambaye shi wataƙila ya gane baka gane ba wataƙila ya sani baka sani ba ma mutum ya ce wai komai ya iya komai duk abin da aka tambaye ka kai komai ka iya sai ka ce kai ne sahibu shari'a ai ba daidai ba ne ka ta ba da fatawa kawai kai ka iya ka iya akwai fatawar da ko mutum dabaru yake kawai da an ji an san dabara ne bai iya ba kuma bai sani ba ko kai da'awar sabanin malamai akan abin da babu sabanin a cikin shi tsiraici kenan da wulakanta kai الله كريم قال يحيى سمعت مالكا يقول في من دفع إلى الغسال ثوبا يسبغه فصبغه فقال صاحب الثوب لم آمرك بهذا الصبغ وقال الغسال بل أنت أمرتني بذلك فإن الغسال مصدق في ذلك fima yutal ummal babin da ke magana akan me za a bawa ma'aikata al'ummalu as-sunna'u daga sana'a ma'aikata a wata riwayar wata nuskar fima yutal gassalu masu aiki kenan masu wanke kaya da rini wani gurin a ce sabbab maimakon gassal a ce sabbab mai rini to daɗin yadda suke sai mutum ya wanke ma kaya sai ya maka rini nan ba za a rina kaya da dauda ba wanda ya ba da gassal mai wankin kaya mai rini ko sabbab ya wanke masa kaya ya rina shi yusbighuhu ya masa rini fasabaghahu ma'aikacin sai ya rina kayan to sai kuma aka samu sabani bayan ya rina kaya ya wanke ya dawo da shi wa mai kaya faƙala sahibu saubi mai kayan sai ya ce lam'amurka bi hada sibgh ni ban umarce ka da wannan rinan ba ba irin wannan rinan na umarce ka da shi ba wataƙila ya ce rina masa baƙi ne ya rina masa ja ko ya ce rina ja ne ya je masa baƙi to yanzu ba gashi an samu sabani ba tsakanin mai kaya da meme da merin to da Allah yanzu ba za a gaskata a ciki wa qala al-ghassal bal anta amartani bidhalik mai wankin kaya mai rini ne fa kace ga irin kalan da zan maka ja fa kace in maka yanzu kuma ka zo ka juya fa innal ghassala musaddaqun fi dhalik imam malik ya ce a nan waye alkali zai gaskata abinda mai wanki abinda mai rini ya faɗa shi za a gaskata me yasa to me ribarsa an ce ya yi baƙi ya yi ja me ribarsa kun gani ba wata riba shi kawai rina da yana maka ja da ya maka baƙi da ya maka kore duk ɗaya ne to me ribarsa da haka kai ne ka yi kuskure kuma in ma shi kuskuren kai za ka ɗauka ba ka yadda da shi ba ne ka ba shi ai akwai amana ai yadda da shi kai ka ba shi ya maka wanke ya maka rini to ya ci moriyar ya ci albarkacin yaddar ya yi kuskure kuma dole a yafe masa kuskurensa kamar wanda ya dauki kudi ne miliyan goma ya ba wani ya yarda da shi ajiya ba sai da ka yarda da shi ba ka ba shi ajiya yana ce ka yarda da shi ne kawai sai aka zo aka sace miliyan goma nan a shari'a ba zai biya ba saboda mu'taman ne ai an yarda da shi yaushe ne ne zai biya in an bincika an ga akwai sakaci wajen ajiyar ko akwai son zuciya wajen ajiyar to sai ya biya amma in dai babu komai ai ka yadda da shi ne yanzu matarka ba ka yadda da ita bane ka bata ajiyar kuɗinka to sai aka sai suka bata sai ka ce ta biya ka ba a biya ba a biya sai dai a tsarin muture ba haka yake ba na'am in bata me ba in bata ɓoye sosai ba eh sai an bincika in an bincika an samu sakacinta ko son zuciya sai ta biya haka hukuncin ayyaki ina fata ana fahimta to wannan kenan to sai malam yake cewa wal khayyatu mislu zalik tela ma shine al khayyat al khayyat mislu sabbab duk abin da cela ya yi na kuskure aka samu saɓani tsakanin mai kaya da cela to cela ake gaskatawa zama fahimci karatun nan ba wani ya ce shari'a saɓanin hankali amma ba daidai ba ne wani magana shari'a ta zama saɓanin hankali a kaga ina sai dai hankalin ne da bai cika bai saba shira tela shi ma in ya je yanka maka riga ya baka matsatsiyar riga kamar yadda ya je maka ba daidai ba kuka yi sabani aka je gurin alkali wal khayyatu musaddaqun fi qawlihi tela shi za a gaskata a cikin maganarsa me yasa mutaman shikenan wato abinda nake so ku gane ba wai shari'a ta yi son zuciya ba ne ita fa shari'a tana lura da amana ba ka yadda da wani ka bashi ba wanda duk baka yadda da hankalinsa ba baka yadda da kwarewarsa ba baka aminta cewa zai iya maka kaza ba kar ka bashi kayanka ka ba ka yadda da shi kike kasuwanci ba to in an samu asara sai ka dauka na'am a wannan wani abu ne daban kai kuma yanzu muna magana cewa ka ba wa tela shaddarka ta dubu ɗari kawai sai je maka ɗinkin ƙanna tafka rikici aka zo gurin alƙali abinda alƙali zai saurara ra'ayin tela ka ba wa tela kayanka an sace abinda alkali zai karba maganar tela idan baka yadda baka ce sai an yi bincike to nan kuma wata magana ce to za a yi bincike in aka tabbatar da sakacin tela bai rufe shagonsa ba bacci yake yi da ramadan karfe ukun dare bacci ya kama shi barayi suka sace to sai biya saboda me yaya za ka yi da kayan mutane ka kwanta kana bacci ka ba shi mota yana tukawa ya ce ya faɗi ya haɗari motar nan ta yi kwandam huwa mutaman ka yadda da shi yana da amana ne ka ɗauka ka ba shi sai aka samu haɗari aka samu matsala mota ta yi kwandam babu magana cewa ya biya ka mota ka yi damar ka yadda da shi wannan shine alƙalanci na shari'a to ku lura yawanci waɗannan abubuwan haka ake faɗansu a makaranta a karatu amma a kotuna ba haka suke aiki da su su kuma sai su koma su ce me bature ya ce yanzu ku an faɗi na annaba kuna ganin kaza to in an je gurin baturin kotun bature kuma ra'ayin bature ake faɗa yanzu mu namu gashi a riwaya da littafi da sanadi an ki ai aiki da shi to in ba mu yi da na Allah Allah da annabi ba ma za mu zo da mu yi da nawa na bature والصائغ مثل ذلك الصائغ mai yin zinari mai narka zinari mai gyara zinari musan mai sunansa da hausa ba eh gwal mai aikin zinari makeri to mu ce makeri na yadda wani ne ya kawo zinarinsa ɗanyen zinarinsa ga makeri ya gyara masa ya kaza ya kaza sai sa'izi makeri ya je ya masa ƙira zinarinsa ya masa wani abu daban wa za a gaskata alƙaunu ƙaunu sa'iq zance na sa'izi shi za a ɗauka sai dai in ba a yadda ba to za a shigo kuma maganar rantsuwa wa yahlifuna على ذلك إلا أن يأتوا بأمر لا يستعملون في مثله فلا يجوز قولهم في ذلك ذات إيران سيوا أي الغسال دا الخياط دا الدا دا كم مكيري za a iya sa su rantse kamar shi mai kayan ya ce eh to shikenan tunda alkali ya ce zancen ku za a dauka to ina so a yi rantsuwa ya ce wallahi tallahi kai kace in rina maka ja shikenan sai a tafi wallahi tallahi kai kace in maka ɗinki daidai ƙaninka ce tafi wallahi tallahi kai kace na maka zobin yara da zinarinka a maimakon sarƙa ta mata manya sai dai in sun zo sun yi da'awar wani abin da ba a yin irinsa da wannan kaya kamar misali ka kawo masa shadda kawai sai je ya ɗinka wa karanka riguna da shi yanzu a al'ada mutum ya je ya sai shadda ta dubu ɗari a zo a yi wa kare riga da ita ko biri to kaji kaji ko kuma ka kai masa shaddarka ta dubu ɗari da babbar riga kawai sai je zana maka zanin gado da filo da shi shine illa an ya atu bi amrin la yasta'maluna fi mithlihi fala yajuzu qawluhum fi zalika sai dai in sun zo ko tela ko merini ha ko makeri sai dai in sun aikata wani abin da ba a yi da wannan kayan to wannan ba za a karbi zancen su kaga adalcin shari'a kenan kenan akwai istisna'i akwai iyaka kenan ba wai kai tsaye za a abinan ba ni sunan shi a karɓi zancensu ba kamar yanzu misali tela ya ce maka an zo an masa sata sai aka bincika an maka sata yaushe aka yi satan nan yau aka yi satan nan tun daga safiya har zuwa asubahi ya ce bai fita ba daga shagon nan yana zaune yana aikin nan kuma ya ce yau aka sace kayan nan sai a ce oke to da karfe na sai ya faɗi lokacin da aka sace kayan yana wurin sai aka bincika wa ya shigo sai ce ai shi ya ma rufe karban ɗinki ma ba wanda ya zo yinin guda ba wanda ya zo to wa ya sace kayan sai ce aljanu ne suka zo suka sace a'a ina da zai yi ba ai dole ko dai ka rufe shago ka fita ko abokananka sun shigo ko wani uzuri ya fitar da kai in dai ba ko ɗaya a cikin wannan ƙarya kake kai ne ɓarawon kai kaɗai ba kayan ka ɓoye kenan in ɗaya daga cikinsu ya zo da wani abin da ba a yi ba zai taɓa yiwuwa ba to wannan ba za a karɓi zancensa ba ba kai tsaye ake karɓan zancensu ba kun fara samun sauki akan hukuncin kenan me mana mutane da yawa sun ce musu sai aka yaya ana kawo masa aiki da yawa eh eh eh eh a daman ai sun faɗa duk abin da hankali bai zai ɗauka ba kuma akwai wata ƙofa ta rashin gaskiya ai ba za a yadda ba sai su rantsuwa ko kuma ba za a karɓi zancen su ba liyahlifa sahibu sau wal yahlif sahibu sau mai kaya ya rantsuwa cewa ni wallahi tallahi baki na ce karina mu wallahi tallahi ga yadda nace ke dina dina fa in raddaha wa aba an yahlifa idan shi mai kayan ya juyar da rantsuwar ya ce ni ba zan yi rantsuwa ba to an ce yanzu ya rantse ko hukunci ya dawo kan meme shi to kai kuma ka rantse cewa haka ka ce yayi sai ce ni ba zan rantse ba wa aba an yahlifa halafa sabbagh sai a ce to kai ainihin wato mai rinin kaya to kai ka rantse sai ka rantse cewa lalle haka ya ce ka yi mun yi bayani akan wannan na'am na'am ka ba shi kuka yi juma'a zai ba kayanka juma'a bai baka ba eh ka ce juma'a ya ƙiya waka sai aka ce lahadi ka zo juma'an baka samu ya dada cewa sai lahadi da ka dawo lahadi kuma sai ce an fasa ci kaya ya za a yi shi kenan akwai hukunci sai bayani ya aka ya kasa ci kayan ɓarawo ne ya zo ya shiga nan kaga akwai tuhuma ta shiga zai iya yiwa kuma gaskiya yake tsautsayi ne ya hau kan kayanka alkali ya ba hanyar da zai iya bincika ya tabbatar cewa lalle sacewa aka yi in sacewa aka yi tabbas da hujja da dalili asara tana kanka me yasa ai yadda da shi kai ka bar masa kayan kullum ina gaya muku na abu ai asali ka yadda da mutum ne har ka bar masa yanzu in baka yadda da shi za ka bar kayan kai kwana a wajen shi to shari'a abin da take nunawa wannan amintar wannan yaddar da ka yi me amfaninta yanzu matarka ba ka yadda bane da ita ka bar mata motar miliyan ɗari ɗanka ba ka yadda bane da shi ka ba shi mota da naira miliyan hamsin a ciki ka ce kai maka ita gida tun da ka aminta da shi ka yarda da shi kuma tsautsayi ya biyo kai shari'a fa tana fa lura da wannan yarda da shi da kai sai dai inda sharadi kai ban yarda da kai ba ga kaya na in ya bata zaka biya ni to duk wanda iba wa tela kaya ala hada shart cewa ni ban aminta ba in ya bata za a biya ni ni ban yarda da asara ba duk wanda suka zo suna mu'amala da wani ta kuɗi cewa gashi zan baka in suka salwanta zaka biya ni to wani alƙali dama ba zai waiwaci komai ba zai duba sharaɗin da aka yi qala wa sami'tu malikan yaqulu fi sabaghi yudfa'u ilayhi sawu fa yukhti'u bihi fa yadfa'u ila rajulin akhar to ga wani mai rina kaya ne ka kai masa kaya a kofar wan bayyana maka kaya kamar misali mu ce sunansa zaid shi mai rinin aka ba shi kaya kayan amuru ne mutum biyu ne da zaidu da amur zaidu mai rini amuru mai kaya fa yukhti'u bihi kawai shi zaidu marinin kaya sai yayi kuskure me kuskuren an fassara maka kuskuren a cikin hadisin fa yadfa'uhu ila rajulin akhar da ya rina kaya ya goge ya buge kawai wani alhaji yana zuwa da mota sai ya dauki kayanka kawai sai ya je bashi ila rajulin akhar muce sai ya bawa bakar kaya na amru ne meri ne zaidu ne wanda aka kuskure aka bashi kayan a kuskure ya sa hannu ya karba sunansa waye bakaru hatta yalbasahu alladhi a'tahu iyyahu innahu la ghurma 'ala alladhi labisahu wa yaghrumu al-ghassalu li sahibi ath-thawbi wa dhalika idha labisa ath-thawba alladhi dufi'a ilayhi ala ghairi ma'rifatin bi annahu laysa lahu fa innahu fa in labisahu wa huwa ya'rifu annahu laysa thawbahu fa huwa dhaminun lahu shikenan ya miƙa wa bakaru kaya bakaru yana zuwa gida kawai sai ya ɗauki kaya ya je ya saka kuma alhali ba kayan shi ba ne hatta yalbasa hulladi a atahu iyahu bakaru ya saka wannan kaya kayan da waye bashi zaidu imamu malik ya ce a nan gurin idan mai kaya ya zo daga baya aka nemi kayansa sama da ƙasa aka rasa sai can aka tuno a a a a wani yaronsa a shago sai ce alaji kayan nan fa alaji bakaru ka bawa innahu la gurman bakaru za a kwato kaya sai mai kaya sai ya ritsa bakaru amru kenan ya ce bakaru ka biya ni kaya maliku ya ce ba ruwan bakaru ko taro bai zai biya ba لا غرم على الذي لبسه ويغرم الغسال غسال mai wankin kaya zaidu mai rinin kaya zaidu shine zai biya lisahibi saubi ga mai wannan kaya amru kenan wadhalika idza labisa sauba alladhi dufiya ilayhi wannan kuma yana faruwa ne idan shi bakaru ya sanya kayan da aka bashi din ala gairi ma'arifatin bai gane cewa ba kayansa ba ne bi annahu laysa lahu ya sa ne a bisa kuskure fa in labisahu wa huwa ya'rifu annahu laysa thawbuhu idan kuma ya saka kayan ya san cewa ba kayan shi bane shi bakaru ah alhamdulillah Allah ya sa na ci sa an bani kayan wani ka san akwai wanda zai ga abu ba nashi bane kuma ya amfani da shi yanzu kamar wanki da guga so da yawa wanda yake da kaya da yawa za ga an suko maka da kayan wani wata ran aka maka da matattu wata ran aka maka da wanda suka fi naka tsada mai hula wankin hula in ka kai hula in ba a shaida akan hulunan ka ba za a kawo maka hular da ta fi taka tsada ko kuma wanda ba ta kai taka ba masu sana'a suna da wannan to wannan ma shari'a ta yi maganin wannan matsalar sai ya je shi bakaru ya saka kayan yana sane cewa ba kayan shi bane yana sane fa huwa zaminun lahu to a lokacin waye zai biya wanda isa kaya da gangan din kaga wancan kuskuren ya faɗi akan wannan to kuma a nan gurin ku duba adalci na shari'a sai shari'a ta ɗauki kuskure ta bawa ta bawawa ta bawa mai wanki me yasa ba a hada su akan kuskuren ba saboda ai ba ruwan mai kaya kai yanzu mai kuskuren ka a ciki ni ne na baka kaya ya rage gare ka ka gane kaya na kai musu alama ko kanka musu alama kaya na ni na kawo maka da haka ka je ka dauki kaya na ka ba wani ni ina ruwana dan haka shi yasa shari'a ba ta ce me shi zai ɗauki asara ba amma can gurin da aka zo a ɗinka masa kaya ai ya yadda da shi ne ya bashi kuma ya masa bayani zai iya yiwa shi ɗin mai kayan ya yi kuskure amma yanzu a nan akwai ihtimalin ya yi kuskure shi mai kaya babu da haka wa zai biya kaya mai wankin kaya shi zai biya yanzu duka wannan hukunce-hukuncen masu sana'ar mu ba abin da suka sani rigunan mu ko masu sana'ar ba abin da suka sani kuma ba za su je makaranta ba kuma ba a yi musu tanadin su sani ba alhali shari'a ba abin da ba ta bayani ba ka duba yadda suke mana hukunci kamar da yanzu suke rayuwa da mu to wannan shine ilimi shine karatu mutum ya rayu ala ilmin wa basira ya rayu akan ilimi da basira da sani ba ya rayu irin rayuwa ta dabbobi ba ban sani ko kuna ganewa to bayan da za a yi sai a tsaya nan sati mai zuwa ranar lahadi insha Allah ba asabar ba ran asabar ba za mu yi karatu ba insha Allah ranar lahadi sai a zo da wuri za mu dora akan babul qada fil hammalati wal hawl anan za mu tashi babi na 31 kenan bi mashi'atillahi ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh